أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kadarta mu a wannan rana ta alhamis yammacin ranar alhamis daren juma'a wanda za mu ci gaba ko kuma za mu hara duk da wancan satin an yi shimfiɗa akan abin da ya shahi daura wanda dai wannan shine zai zamanto majalisi na farko akan wannan daura inda kamar yadda kusan abin da ya shahi duk ijaza idan ta zo ake tsara wata daura a yi to haka ma wannan ijazai insha Allah za mu yi daga cikin wato daurai zan mu yi wasu wasu littattafai guda uku littafi na farko shine khulasat ta'zimul ilm wato khulasa na littafin ta'zimul ilm girmama ilimi wanda na a sheikh salih bin abdullahi bin hamad al-usaimi allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi wanda malamin yana raye haliyan wato a ƙasar saudiya a garin riyadh sannan kuma littafi na biyu shine durusul muhimma li amatil umma na sheikh abdullahi bin abdulaziz bin baz allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi wanda littafi kuma na uku shine nukhbatul fikar ta al-hafiz wato ibn hajar al-asqalani Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ganshi kina wannan littattafan guda uku sune zamu yi daura a kansu wanda kuma insha Allah kamar yadda program in ya bada kenan zamu yi kokari mu sarke duka wannan littattafan kuma daga cikin littattafai guda biyu za a bada ijazar su da khulasatul ta'zimul ilm da kuma nukhbatul fikr insha Allah sannan kuma karatun namu zai zamanto kamar karatun daura dai kamar wanda muka saba yi kenan an riga an sani kenan duka tsarin karatun wato karatun daura tahiya ce ake yi wadda dai abinda bai dace ba a ce wanda kake ɗalibin ilimi ka jahilci wasu wannan ababe shine mai kullum muna mata taken mala yasa'u talibul ilmi jahluhu wato abinda ababen da bai dace ba a ce wanda kana ɗalibin ilimi ka jahilce su to a kowanne muna ɗaukan wasu funun in ban manta ba daurar da ta gabata mun yi a cikin wato in ban manta ba bancin mun yi littafi akan adab littattafan aqida mukai mun yi usulus sunna an yi muqaddima ta ibn abi zaid al-qayrawani risala da kuma wani littafi ne ina ji su bi ne aka dauka to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya share kamu gabaki daya a cikin ladan kuma ya sa muna yi ne dan shi sannan kuma ya bamu ilimi mai amfani ga baki mu wannan littafi da zan mu shiga shine khulasatu ta'zimul ilm wato asalin littafin ta'zimul ilm sunan shi girmama ilimi wanda idan ka duba hatta da a ko ina idan aka ma hirar ɗalibin ilimi abu na farko da ake yin magana shine akwai wasu ladubba wanda ya kamata ɗalibin ilimi ya ladabtu da su wato kahin ya samu ilimi shi ilimi bai yiwa ka same shi dole he da ladabi to ladubban shi ko a ce ladubbuka ko haka ne na ilimi wato malamai sun ambata su diyawa daga cikin malamai sun ambata su an yi ta'alifat wanda suke diyawa wasu akan falalar ilimin wasu akan wato abin da ya shahi ilimin wasu abin da ya shahi wato ladabin ilimi wanda idan ka duba wannan littafin ɗaya yana daga ciki a nan kusa idan ka duba irin ƙasashenmu a wannan lokaci ko irin garuruwanmu mafi yawa a karatu na makaranta ko karatu na zaure littafi wanda ake cewa ka fara yin shi wani littafi ne wani littafi ne akan littafin ladabi na neman ilimi ta'alimi ta'alimul muta'allim suna mushi take da mine uban mara uba wato idan baka da uba ga ka samu mahaifi idan wato saboda irin abubuwan da ya kawo na ladabi idan ka duba cikin wato mukaddimar shimalin da yake badawa a ciki ya kawo wata bayani wanda a waƙe a zamanin shi yake yin wannan bayanin amma idan ka duba a wannan lokacin namu wato halin mu ne ya ce yayin da ya gani wato ɗaliban ilimi suna neman ilimi amma ba su san ba hanyar da za su bi su samu ilimin kawai an shigo ne rudu ake zuwa ana neman ilimin sai ka gani mutum ya ce maka shi ya jima yana neman ilimi amma ya kasa samu yau ai baka biyo ba hanyar samun ilimin a komi wato yana da hanya yanzu baka ce ba zakka tahiyya mai ka huta kai gabas ka san har abada dai sai dai ka yi dai ka ranka a can in Allah ya taimaka ka je Saudiya in kuma ka yi sukurwa ya dai ka bi daga wajen ka ranka a can wajen ko Iran ko ƙarshen duniya Allah ke yayi kenan komi da hanyar shi haka shi ilimi wato akwai hanyar da ake bi wato ya zamanto ka samu wannan ilimin kuma shi yasa he malamai suka dora wasu ka'idodi da wasu abubuwa wasu ladubbai wanda idan har matukar kana son ilimin wannan to dole ka ladabtu da wannan ladubba idan ka ladabtu da wannan ladubba sai ka gani wato nan da nan wato ka samu ilimi wato zaka gani abubuwan da kai a cikin lokaci dan kaɗan amma zaka ga abubuwa da yawa yanzu idan muka duba magabata magabata in ka duba aka ce maka wane yana da shekara kaza ya rubuta littafi kaza imamul bukhari yana da shekara nawa ya allafa littafin shi in ba manta ba shekara goma sha takwas imamun nawawi da ya sharhin nawawi sharhin sahihu muslim ya sa mashi alminhaj duka shekarun da ya shekara 36 ya a duniya ya yi sharhin sahihu muslim banda littattafan da ya allafa ya yi babban littafi wanda ake ji da shi akan abin da ya shahi fiqhu al-majmu ya allafa duka a rayuwar shekarar 36 kadai ka gani da shekara nawa yanzu ka kusa kamo shi kai yanzu kuma ko litayi ko neman ilimin ma ga munan dai Allahul musta'an kenan kaga abu yana so ka bi shi daga hanya yana so ka bi shi daga hanya shi yasa malamai suka dora littattafai na abin da ya shafi ladabi na neman ilimi zaka ga muka ce ta'limul muta'allim gashi akwai hilyatu talibul ilm akwai adabul ilm akwai tazkiratul tazkiratul huffaz akwai tazkira tazkira fi fi adabul ilm ta ta ibul mulaqin ne in ban manta ba akwai adabu talibul hadis duka zaka gani sun yi littattafai akan abin da ya shahi ladabi na abin da ya shahi neman ilimi kenan abu na farko a koda yaushe kai wanda kake dalibi idan kana neman ilimi shine ka ladabtu da neman hanye da abin da ya shafi wannan ilimin sai ka ka same shi kamar yadda zan muga bayani da malam ya kawo mana a cikin wannan littafin wannan littafin khulasatu ta'zimul ilm shine muka ce na Salih bin Abdullahi bin Hamad al-Usaimi Allah subhanahu wata'ala ya kare shi Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mishi malam yace bismillahir rahmanir rahim wato ya fara da bismillah da sunan Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake mai kyauta mai jin kai ya fara wannan littafin nashi wanda kuma wannan ya yi koyi ne da abin da ya shayi sunna annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama sannan zaka ga ya biyo da alhamdulillahi almu'azzimu bitawhid wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi Muhammad المخصوص بأجل المزيد وعلى آله وصحبه أولي الفضل والرأي السديد wato wannan mukaddima a koda ya wuce idan zaka fara abu zaka ga mafi yawan malamai idan su fara littattawai suna fara shi da wannan abubuwa guda uku abu na farko shine bismillah sannan abu na biyu yabo da jinjinawa da godiya ga Allah subhanahu wataala abu na uku shine salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da ya shahi iyallai shi yabo bismillah wannan koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan risala da annabi sallallahu alaihi wasallam zai tura ta abu na farko zai yi bismillahir rahmanir rahim kai ba annabi ba ma ka duba ka gani annabi da Allah subhanahu wataala da ya kawo mana kissa wato annabi Sulaiman a risalar da ya tura mi yace innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim tukun bayani yazo kenan wannan ladabi ne na ladubba na abin da ya shahi ta'alifi rubutun littafi ka fara da sunan Allah subhanahu wata'ala sannan malam ya zo da yabo da jinjina wa Allah subhanahu wata'ala wanda Allah subhanahu wata'ala yana so a yabe shi Allah subhanahu wata'ala yana so a yabe shi dan ka ce alhamdu zaka ga dukkan wani dangi na yabo da jinjinawa wato cancanta ne ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda idan muka zo cikin durusul muhimma wajen suratul fatiha insha Allah sauran bayani zai zo akan abin da ya shafi kalma ta alhamdu sai ya ce ya zo da salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma shi ma yana da kyau mutum idan zai yi abu ya fara shi da yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati ko kuma ya zo da salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama wato da shi a cikin wato littafin shi ko kuma a cikin maganar shi da zai faɗa ko kuma wani abu makamancin haka salatin da annabi ka yi mishi salati sannan kuma ka gama da wato iyallan gidan shi da iyallan gidan shi wasu ka ce iyalin nabi nan ana nihin gabaki ɗaya al'umman musulmi sun shiga gabaki ɗaya wasu ka ce iyallai iyallai na famun shi ga baki daya ko kuma famun su ga baki daya wanda wasu suka ce idan ka ce famun su ga baki daya kuma ai abu lahab ya shiga ciki shine wani sha'iri yake cewa alun nabiyyi humu atiba'u millatihi min al-aajimi was-sudani wal-arabi law lam yakun aluhu illa qarabatuhu sallal musalli ala at-taghi abi lahabi yace alun nabiyyi humu atiba'u millatihi wato ai iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam sune masu bin wato milla annabi sallallahu alaihi wasallam yace min al-aajimi was-sudani wal-arabi daga ajamawa wanda suke wato abinda wanda ba basa jin larabci da sudan wanda suke bakaken wata da kuma al-arab sune larabawa yace laulam yakun aluhu illa qarabatuhu inda a ce alin nabi da aka ce kawai ‘yan uwan shi wannan su ne kaɗai a ce alin nabi ya ce sallal musalli ala tsari abi lahabi shi wanda zai yi salati kenan kana ma abu lahab salati kaga shi kuma fi jidiha hablum min masad Allah subhanahu wata'ala ya datar da bayan wannan sai malam ya ce amma ba bayan haka ya ce fa hazihi kitabi ta'azimul ilm ya ce wannan littafin nawa wato ta'azimul ilm yace khulasatul lafzi wato kenan yana maka nuni wannan muqaddima ta littahin da zai ma ne na khulasa wannan a gaba za ku gani wata muqaddima da ya kawo ita kuma ta asalin littahin nashi ta'azimul ilm sai ce ma wannan ai khulasa ce ta lafazin wancan littahin na ta'azimul ilm kenan ya maka reziman shi ne yace ya kawo yace u'idtu bil u'iddat biltiqatiha limaqsadi alhifzi yace an tanadi wannan littafin wato dan mine dan a hardace shi kaga wannan talhisin da yayi wai dan ayi harda ne a hardace shi wai ba dan a zo a karanta ba wannan mun sani ba ko a cikin ku akwai wanda ya fara harda kamata ya ce wani a ciki daga an zo an yi da karatu ya ce zai san ma littafin gabaki da saboda malam ta ya tanade shi ne dan a hardace ya yi reziman shi daga wancan littafin nashi wato don hardace ya ce fastukhrija minhu liman fa'atil mazkuratil al-lubab ya ce an huddo shi wannan littafin don mi don manfa'a don amfani wanda ya ambata shine mine don a hardace shi wato al-lubab lubab shine jam'in lub kace tsake tsakin abu wato ya tato ya tato wani abu wanda yake a cikin wato wancan littafin ya gaggama maka shi wato dan ka samu ka harrace yace waju ila fihi al-umzuj min kulli babin ya sanya maka wasu misallai wato a cikin kowane babi li yakuna fi nufusi talabati shamsun nahari dan ya zamanto wato a cikin zikatan wato dalibai wani wato haske ne na yini yace wai tarashahu ba'dahu ila al-amali wal iddikari yace sannan su zamanto sun shirya bayan wannan bayan an hardace shi ya zamanto ka shirya nami ne na aiki da abin da ka ɗauka da kuma taskance shi da kiyaye wannan abin kenan idan ka hardace ka ɗauke shi wannan ka fahimce shi me ake nihi duka a cikin wannan littafin ya ce za a zo kenan hemi ne rage sai aiki da shi sai kuma a lokacin da kake aikin kuma ka ringa kiyaye wato abin da wato ya ambata maka sai ya ce fa'as'alullah li wa lahum luzuma maqa'id ta'zim yace ina roƙon Allah subhanahu wata'ala gani ga ku kuma wato mu lazimci wato abubuwa wanda suke shika-shikai na girmamawa wal fawzu bi jawa- bi jawami'i fadlihi azim da kuma wato rabo wa- ko rabauta da kuma abin da ya shahi gamgamammun falalolin Allah subhanahu wata'ala wanda suke wato masu girma kenan wannan yar karamin muqaddima da malam ya kawo ya kawo ta ne ta wannan littafin khulasa sai daga nan kuma ya ƙara bismillah ya kawo maka kuma wata muƙaddima wadda wannan muƙaddima kuma ita ce ta asalin wato abin da ya shahi littafin malam yake cewa alhamdulillahi rabbil alhamdulillahi wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allam malam yace dukkan yabo da jinjinawa da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala yana shaidawa babu wani abin da ya cancanta amma bauta da gaskiya sai Allah kuma yana shaidawa cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne kuma manzan Allah ne haka kuma wa ala alihi wa sahbihi salati ya tabbata ga iyallan annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi kuma yace adada man ta'allama wa allama gwalgwadan wanda suka koyi karatu kuma suka koyar adadin wannan na wanda suka ɗauki ɗaliban ilimin da suke ɗaukan karatu da malaman da suke koyawa to adadin wannan Allah ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati sai malam ya ce amma ba'd bayan haka a wannan muqaddima zan mu gani malam ya kawo mana a waccan bai ambata ba abin da ya shahi shahadatu Allah ilaha illallah wa muhammadar rasulullah kenan anan kuma malam ya kawo mata ya kawo mana ita malam ya ce amma ba'd bayan haka yace fa inna hazzal abdi min al-ilmi mawqufun ala hazzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi malan yace fa inna hazzal abdi lalle kasan da cewa rabo na bawa min al-ilmi na daga abin da ya shahi ilimi wato mawqufun ala hazzi qalbihi min min ta'zimihi wa ijlalihi wato ya ratayu ne akan gwargwadon mine rabanka a cikin zuciyarka na girmama ilimi da ɗaukaka shi da bashi daraja yanda kake ba ilimi daraja to haka zaka same shi ka duba ka gani dukkan wanda ka gan shi wani akan abin da ya shahi ilimi sawawan ilimi na abin da ya shahi addinin musulunci ko kuma ilimi na abin da ya shahi karatun wato sana'a karatun boko yana bashi mahimmanci yana bashi girmamawa to zaka gani gwargwadon yadda yake samun ilimi bai yiwuwa malam yake so ya ce maka cewa bakka girmama ilimi ka same shi dukkan yadda kake zauwa ya zamanto kai abin da ya shahi ilimi kawai idan ka zo ne an zo karatu ka janyo littafi ka zo alajimanku ka zo ka yi duk abin da kake so karatun ana yi hankalinka baka ba ba abin mahimmanci to batta yiwa ne ka samu ilimi ko shekara nawa zaka yi wato ba zaka samu ba yadda kake so saboda baka ba ba abin kima baka ba shi ba daraja baka girmama shi ba shi yasa ai malam yace ma wannan littafin ma mine ta'zimul ilm wato girmama ilimi saboda ilimi abu ne wanda za ake girmama shi ba karamin abu bane ba ba karamin abu bane shine malam yace kenan mawqufun ala hazzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi yace fa man imtala'a qalbuhu bi ta'zimil ilm wa ijlalihi saluha an yakuna mahallan lahu ya ce dukkan mutumin da ya zamanto zuciye shi ta cika ta tumbatsa da abin da ya shahi girmama ilimi da ɗaukaka shi malam ya ce saluha an ya kuna mahallallau to wannan zuciya ta cancanta ya zamanto wato ilimi ya zamanto wannan mahallinta ne wannan gidanta ne dukkan lokacin da ka zamanto zuciyarka ka girmama ilimi a ciki idan aka ce ma wannan abu na ilimi ne kana girmama shi sosai to zaka gani ilimin yahi zama wato a cikin zuciyarka saboda ka san matsayin shi amma idan ya zama to sabanin haka batta yiwa ne ya zamna a cikin zuciyarka sai ka ka zo kana ta yin kana ta yi kana ta yi kana ta yi an dau shekaru wato ka gani abin baka same shi ba to menene baka bashi ba kima baka bashi ba kima kenan batta yiwa ya zama to wato ka same shi sai malai yace wa bi qadri nuqsani haibatul ilmi fil qalbi ينقص حظ العبد منه حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم والعياذ بالله malam yace gwargwadon kuma yanda ka rage haiba ta abin da ya shahi ilimi a cikin zuciyarka abin da ya shahi ilimi kai baka ganin girman ilimi baka ganin girman malamai baka ganin girman dukkan wani abin da ya shahi wannan abu ne na ilimi hatta da littafi baka ga girman shi baka ga kima shi to ba zai zamanto ba ka samu wato abin da kake so to gwargwadon rishin ganin kima shi gwargwadon abin da zaka samu wato ya zamna a cikin zuciyarka wato na ilimi yace yanqusu hazzul abdi minhu to kai ma gwargwadon rabanka zai ragu daga abin da ya shahi wato ilimin yace hatta yakuna min alqulubi qalbun laysa fihi shay'un min alilm har sai ya zamanto a wayi gari wato a cikin zuciyarka an samu babu wani abu wanda ka sani na ilimi misali a dauka da kai kana girmama ilimi sai ya zamanto ka fara samun ilimi alhamdulillah alhamdulillah to da ka gani baka gani kimar shi sai a waye gari kaga an zo an ce maka wai arwalla idan za a yi sallah farilla ne ko wajibi ne ko sunna ne ka ringa cewa kai an yako ba kai ba sabanin malamai ka gani irin wannan abun sai ya zo maka saboda ka zubi da ilimin baka bashi ba kima sai kaga ka manta kwata kwata ka manta ka manta kawai abun ba kaga wannan ko dan dan premier ka samu wanda yake fasali na yara ya san an gai mushi abubuwan sallah dole hidar walla wajibi sai ka zo da harwalla to kai kuma da ka zo ka ware hira an yakwa to ban sani ba sai dai mun tambayi malamai saboda bin mu karambani a fatawa a'a baka karamba Allahu musta'an kenan dai wannan gwargwadon abin da ka sani na ilimi gwargwadon abin da kake kimanta ilimi kake ba shi daraja to gwargwadon abin da zaka samu rabo wato a cikin wato shi na ilimi sai malam yace fa man azuma ilm dukan mutumin da ya girmama ilimi yace la hat anwaruhu alaihi to zuciyar shi wato zata zama hasken ilimi wato zai bayyana a gare shi dukkan wanda ya girmama ilimi yake ba shi matsayin idan makaranta ce zaka zo kai tsaye lokaci yana yi kana zawwa kuma kana wajen lokaci yayi an tashi in ka tafi zaka yi muraja'a zaka kebe waje ka kebe waje wanda yake na karatun ka ne yanzu ka duba ka gani irin wato kasashe wanda suke sun ci gaba ko na larabawa ko kuma abin da ya shahi karatu na boko na turawa yaya makatib suke na karatu ka je ka gani maktaba ta karatu ta turawa misali zaka ga an shigo ko sabro bai wuce tsit an ɗauki karatu ana yi amma kai kuma in kun zo ku shiga cikin fasali ma za ku yi karatu ba ma maktawa ana kaza ana kaza ko kuma kun zo wajen karatun la'alla markazi ne na karatu ko kuma masallaci ne na karatu kai da wani abokinka kuna ta tuntuntuni kuna ta wata hirar duniya ko kuma kuna wata hira daban wanda abin da ake so ka in kai karatu ka zo wajen karatu ka karanta wato inda zaka ɗauka ka duba ko kuma ka ƙara duba baya abin da ka ɗauka to amma mene saɓanin haka sai ka gani karatun namu muna yi amma bin maganin abin wato yana tafiya to dukkan gwargwaron yadda ka girmama ilimi hasken ilimi malam ya ce lahat anwaruhu alaihi hasken ilimi wato zai bayyana a gare shi ya ce wa wafa da rusulu fununihi ilaihi haka kuma manzannin fanni-fanni na ilimi za su zo maka dukkan wani fanni zaka gani ka same shi ya zo maka saboda shi ilimi aimine ne fanni-fanni da yawa ne hatta da ilimin shari'a fanni-fanni yanzu da yawa ne amma duka menene makasudin wannan fannin wato ya zamanto ka san abin da yake abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗi abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi don ka amfana da shi kenan wannan fannin zai zo maka wannan fannin zai zo maka wannan fannin zai zo maka saboda me duka ka girmama ilimi amma baka ba shi ba kima ko kuma baka ba ba wannan fannin girma ka ba ma wannan kima ka kana kaskanta wannan kai daga an yi abu ka ce a mu malaman hadisi ne bin mu karɓa maganar faqahu ko kuma malamin faqihi wane ne kaza da kaza da kaza duka wannan bai daga cikin abin da ya shahimi ne girmama ilimi wannan malamai ne wanda suke salaf magabata sun yi gwagwarmaya dole ka kaddara musu juhudinsu ka girmama su ya zamanto ilimin da suka zo ka tabbas abin bai ci karo ba da wani ilimi wanda yake sarihi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake kan kaza kenan dole zaka karba ba wani magana kaza ba wani magana kaza hatta da bangaren loga yace a wannan ɗan loga ne su ne wanda aya ta sabko a kansu ko kuma menene wa shu'ara'u yattabi'uhumul a kai ba ba kai ba su a wannan ba wannan bane ba akwai ulumul ala wanda dole su za su taimaka maka wato ka san abin da ya shayi ilimin na shari'a yanzu misali idan muka ɗauka tafsirin alkur'ani ka san tafsirin alkur'ani yana da kyau ya zamanto ka ƙware a lura ka koyi tafsirin amma ka ƙware a lura ba ka ƙware a lura ba ka ce zaka fasarta alkur'ani akwai bambancewa ba ka ƙware a lura ba ka zo ka ce zaka fasarta alkurani irin su ne sai a zo ka ji sun ce ma a aya kaza ba a yi ba akwai matsala kamata ya a sa wawun anan ko kuma a yi kaza a yi kaza a aye to ka gani aya ko matsala amma kenan mene ka sani tafsirin kana sanar shi kuma kana neman ilimin da zai taimaka maka kan ƙarin fahimtar wannan ilimin da kake nema kenan wannan ulumul ala ake ce musu kenan dole mutum ya zamanto yana girmama ilimi kana girmama shi sai wannan duka su zo maka su zo maka nan da yace wafadat min al-wufud ne wufud ko kace wafad jam'in wafad irin a kissa da yake zawa wasu wafad sun zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai malam yace walam yakun li himmatihi ghayatun illa talaqihi himmaka kai wanda kake neman ilimi ba za ta zamanto ba kawai sai gaya kullum kake nema na ka karbi ilimi ina za ka neman ilimi kullum himmarka ta neman ilimi ne saboda mai hasken shi ya cika cikin zuciyarka haka kuma wala li nafsihi ladzatun illa al-fikru fihi haka ranka ba za ta samu ba wani ɗanɗano wani jin daɗi face mi face tafakkuri akan ilimi ya za a yi a zo da wani sabon tsari na a karantar da al'umma ya za a yi a zo da sabon tsari yanda al'umma za su amfana ilimi ya yaɗi cikin al'umma ya za a zo a yi watsa ilimi ya tafi to dukkan wannan idan mene idan kana girmama ilimi himmar ka za ta zo kai kullum abin da ya shahi ilimi ne kai kullum abin da ya shahi ilimi ne ci gaba kenan wannan wato abun dubawa ne sai malam yake cewa wa ka anna aba muhammad ad-darimi al-hafiz lamaha hadhihi hadha al-ma'na fa khatama kitaba al-ilmi min sunanihi al-musamma bi al-musnad al-jami bi babin fi i'zam al-ilm malam yace maka anan kamar wato abin da ya shahi aba muhammad ad-darimi mai sunan ad-darimi ya fahimci wannan ma'ana ta abin da ya shahi girmama ilimi sai ya yi ne a cikin littafin shi al-musnadul jami' da ya zo kitabul ilm ya fara sai ya kawo babe babe babe idan ka duba littafin shi kitabul ilm akalla ya kawo wajen hadisi sun kai 500 da wani abu hadisi da aka ya kawo su to yayi babi fi kaza ya kawo hadisai da athar na sahabbai ya kawo kaza babun kaza babun kaza duka akan abin da ya shafi ilimi shine malamin yace malam yace duka wannan babukan sai yi khatama da wani babi babun fi i'zamil ilm babi game da abin da ya shafi girmama ilimi kenan dole abin da ya shafi girmama ilimi ya zamanto mutum wato ya sa shi a cikin zuciyar shi malam yace wa a'awanu shay'in alal wusuli ila i'zamil ilmi wa ijlalihi ma'arifati maqasidi ta'azimi malin yace abinda zai taimaka maka ala wusuli ila ila izamil ilm akan ka samu ka je zuwa ga girmama ilimi da daukaka shi malin yace shine ma'arifati maqasidi ta'azimihi sanin wato maqaid wato shika-shikai na girmama shi ilimin wanda zan mu gani nan malam ya kawo wani wasu ma'akid ma'akid zai ce al-ma'akid al-awwal al-ma'akid al-thani har zuwa al-ma'akid al-20 wato na 20 to me zai saka ka fahimci ilimi ka ringa girmama shi hanyar da zai saka shine ka san irin wannan ma'akid irin wannan wato abin da ya shahi shika-shikai wanda malam zai kawo maka da wasunsu wanda zaka gani a cikin littattafai kamar yadda muka ambata malamai sun kawo saboda tsari ne wanda malamai suka kawo dole ya zamanto idan kana neman ilimi wato ka biyo wannan malam yace wahiya usulun jami'atun wato wasu tushe ne wanda suke jami'a wanda suke gamammu sun tattara abubuwa sun tattara abubuwa wanda idan ka duba zaka gani wato abin da ya shahi malaman usulul fiqh ko kuma ka ce qawaidul fiqhiyya gabaki daya zai su dora maka wata ka'ida wadda za ta sahale maka abubuwa da yawa ko kuma za ta sauƙaƙe maka fahimtar wani hadisi misali a cikin usulul fiqh akwai abin da ya shafi ka'ida ta al-yaqinu la yazulu bi shakk yaqini sakankancewa akan abu ka sami yaƙini baya gushewa wato da abin da ya shafi shakka wannan daga ina suka ɗauko ta daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kidan kai tsaye wannan ka'ida kaga yanzu misali aka ce ma yaqini shakka batta gusa ma shi aka fahimtar da kai wannan ka'ide shi yasa yana daga cikin malamai wanda daga wannan janibin idan ka duba irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Ibn Al-Qayyim nan ma ka duba Sa'adi Abdurrahman Sa'adi yana da manzuma qawaid al-fiqhiyya zaka gani a ciki irin yanda ya kawo irin abin da ya shafi ka'idodi na na na fiqhu na usulul fiqh qawaid wanda ya kawo da yazo niyya yace anniyatun wa niyyatun shartu li sa'iril amal bihasalahu wal fasadu lil amal kaga wannan ka'ida ce ya aje maka yazo maka addinu mabniyun alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil mafasidi yazo fa in tazaham adadul masalihi يقدم الأعلى من المصالح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى min almasalihi wa dudduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna min almafasidi kaga dukkan wannan kaidodi ne wanda a cikin hadisai a cikin ayoyi wasuki kai misali kazo aya baka fahimce ta ba sosai ko kuma baka harrace ta ba duka baka fahimce ta ba amma ka harrace wannan kaire ita zata taimaka ma kana tuno kaire sai ka tuno dalilinta kinan wannan wasu abu ne wanda suke jami yanzu misali ala yaqin la yazulu bi shakk kai tsaye hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa dukkan mutumin da ya ji wato wani abu a cikin sallah kamar yayi iska shi kuma bai yi ba annabi yace fala yansa fala yakhruju min salati hatta yajidu sautan aw yajidu riha ka gani kada ya huta daga sallah har sai ya ji ƙara ko kuma ya ji wari kenan ka ga menene yaqini ne idan ka zo yin sallah kana sallah shakka ta kama ka ta abin da ya shayi a sallah khamsan aw aw salatan falyabni mine ya gina sallashi akan wanda yake kaɗan kaɗan in nan don me yasa don shi ne yake da yaƙini yanzu na sallaci raka uku da na zo nake cewa uku ne ko hudu wanne nake da yaƙini akan shi na san uku yana da yaƙini to ka gina shi akan shi to wannan abubuwa ne wanda suke jami'a zaka gani akwai usul akwai qawaidul fiqhiyya wanda suka dora malamai suka dora wannan shine malam yace al muhaqqiqatu li izamati al ilmi fil qalbi wadda take zamantawa ta haƙiƙance ta tabbatu akan abin da ya shahi girmama ilimi wato abin a cikin wato zuciya malam yace fa man akhadha biha dukkan mutumin da ya dauke ta yayi aiki da ita kana mu'azziman lil ilmi mujallilan lahu wato zai kasance mai girmama ilimi ne mai daga darajar ilimi ne haka kuma wa man dayya'aha dukkan mutumin da ya zamanto ya sar yadda ita fali nafsihi adaa to ya san kan shi ne ya zamanto ya tozartar kanka ne ka zamanto ka tozartar ba zaka samu ba wato ilimin yace wali hawahu ata'u ata yace kuma wato abin da ya shafi san zuciye ka ne ka bi fala yalumanna in in fatara anhu illa nafsahu kada ya zargi kowa sai kanshi kamar yadda yake a cikin hadisi fala ya lumanna illa nafsahu kenan kada ka zargi kowa idan ka zo baka samu ba ilimi kana neman ilimi baka samu ba kowa baka samu ba ilimin to kada ka zargi kowa ka zargi kanka kai ne baka biyo ba hanya kai ne baka zo ba da ladabi kai ne baka zo ba da abin da ya cancanta ka samu wannan ilimin kenan wannan abin da malam ya kawo sai malam ya ce yadaka aukata wa fuka nafaka ya daka aukata wa fuka nafaka jimala yake ni da nan ya daka aukata wa fuka nafaka wannan wani karin magana ne suke gai larabawa suke gai wannan karin magana malamai suka ce kissa ce ta wani bawan allah ya zo zai tsallaka kogi da ya zo zai tsallaka wannan teku baya da kwale-kwale sai ya ɗauko salka an san salka ta ruwa ya ɗauko ta sai ya busa ta ya cika ta da iska sai ya ɗar mai bakin sai ya ɗora ta saman ruwa ya hau da ya je tsaka ya tawashe ya ta dirmiya ya hallaka shi ne suke cewa ya daka aukata ai hannunka ne ta ɗar mai wato salkai wa huka nafaka bakinka kuma shi ne ya busa kinan ka zargi kowa ka zargi kanka ya daka aukata wa fuka nafaka kenan kada ka zargi kowa ka zargi kanka sai malam ya ce wa man la yukrimu li ilma la yukrimu li ilmu dukkan mutumin da bai darajata ilimi haka ilimi ba zai darajata shi ba wannan haka ne dukkan wanda kaga bai daraja ilimi to ilimi ba ta yanda za a yi zaman to ya darajata shi dukkan kowane irin ilimi ne kowane irin ilimi ne shi yasa wani malami yake cewa falau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum walau azabuhu fin nufusi la uzima walakin ahanu fahanu wa dannasu makhyahu bil atma'i hatta tajahama yace malamai falau anna ahlal ilmi sanuhu sanahu da malamai ma'abota ilimi sanuhu sun kiyaye ilimi sanahum da zai kiyaye su yanzu idan ka duba malaman da ba a ganin darajar su lasiyama wanda suke zuwa wajen mutanen ana neman wani a basu kaza a koro su a yi kaza a gama kaza an ba su kaza sun yi rububi an yi jayayya wannan ya ce bai samu ba kaza da kaza a cikin malamai ai akwai irin wanda ake samu wannan kaga ba su kiyaye ba ilimin shi yasa ilimi bai kiyaye su ba shi yasa duk inda suka je sai a ringa musu wulakanci yace walau azzamuhu fin nufusi la uzima da sun girmama ilimi a cikin zukatansu da ilimi ya girmama su wannan haka ne kowa kake idan ka girmama ilimi to ilimi zai girmama ka zai girmama ka yanzu ta sha nawa kaga malami wanda ya girmama ilimi kaga kana jin kwarjinin shi titi ma baka haduwa da shi wani ya ce mini ganin yana ganin kwarjinin malam ya rasa yanda zai yi da shi suka zo za su gaisa ya duka mishi ya san sarai duka ba ta dace ba ya duka mishi yana ganin kwarjinin shi za su gaisa ya duka ya sadda mishi kaga abu ya kai wannan ya zurfafa da yawa wanda kuskure ne kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mashi kenan zaka gani akwai haiba akwai haiba akwai kwarjini shi yasa sahabbai suke wanda suka yi imani annabi sallallahu alaihi wasallama yake da kwarjini ba zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallama duk wani da wani karamin munahucin ka ko wani girman munahucin ka ko wannan yayi kaga kwarjinin shi ba ta yanda zaka yi to wannan ilimi kenan yace walau azamuhu fil nufusi la uzima walakin ahanu fahanu wa dannasu mahyahu bil atma'i hatta tajahama su suka walakanta ilimi eh ilimi ya walakanta su suka zamanto sun daudada ga baki da kenan wannan abin da ya shahi ilimi shine malam yace man la yukrimu li ilma la yukrimuhu li ilm sai malam ya kawo mana al ma'aqid na farko ma'aqid al awwal wato shishike na farko da malam ya kawo mana shine yace tatahiru wi'a'ul ilm ganin nan da a muqaddima ne ya kawo mana dukkan wannan ka girmama ilimi sai yace to ka tsarkake wi'a'ul wi'a'il ilmi makayin ilimin ilimi a ina yake shiga wai menene ilimi wani aka cikin malamai aka tambaye shi me ta'arifin ilimi yace al-ilm huwa al-ilm yace ilimi shine ilimi yace babu wasu kalmomi da zaka zo ka fasarta ilimi in ka zo kana ma'arifata kaza da kaza baka bashi ba haƙƙin shi yace shine ilimi shine ilimi amma duk da malamai sun akwai tarifi wanda yake na a wanda ya shahi ilimi alal haqiqa wanda malamai suka arrafa shi amma shi da aka zo mine irin darajar ilimi da aka tambaye shi ma huwa al ilm yace al ilm huwa al ilm shine ilimi shine ilimi haka ya zo ya fasarta shi kenan ka kiyaye ka tsarkake wato makayin nan na ilimi ilimi a ina yake shiga a ina yake ilimin ka ina yake ba a nan ba to ya ka yin zaka tunun kake haka ko wannan ya kama zuciya ilimi a zuciya ko a kwallowa a kwallowa a zuciya yake duka yana ciki duka a zuciya ya ake zo goma ya ci to malam shi ne ya ce maka tsarkake to zuciyarka eh ka tsarkake zuciyarka wadda ita ce inda ilimin zai zamana ai mun gani nan yace dukkan lokacin da ka girmama ilimi matakar girmamawa zuciyar za ta zamanto ta cancanta ilimi ya zamana a cikin ta to shine ma'aqid na farko fasali ko kace shi shike na farko yace tathiru wi'a'il ilmi yace ma wa huwa qalbu ai shine zuciya ka kyautata zuciyarka ka tsarkake yace wa bi hasabi taharatil qalbi yadkhuluhu al ilmu gwargwadon yanda ka tsarkake wato abin da ya shahi zuciyarka ilimi zai shiga gwargwadon yanda ka tsarkake zuciyarka haka ilimin ilimi zai shiga in ka tsarkake ta ta zamanto safiya ce to iliminka alhamdulillah zaka gani ya shigo lafiya lau yace wa idza izdadat taharatuhu izdada qabiliyatu qabiliyatuhu lil ilmi malam yace ko duk lokacin da ya zamanto tsarkaka wannan zuciya ta zamanto ta ƙara tsarkaka yace to zaka samu zata cancanci wato ilimi ya shige ta abu ne wanda yake possible wato ilimi ya shiga kenan abu na farko shine mi ka tsarkake zuciyarka neman ilimi ne kake to ka tsarkake zuciyarka sai malam yace fa man arada hiyazal hiyazatal ilmi falyuzayyinu batinu dukkan mutumin da yake so ya tattara abin da ya shafi ilimi malam yace to ya wato ya adanta cikin shi ya kyautata wato zuciyar shi ya gyara ta wa yutahhir qalbahu min najasatihi yace ya tsarkake zuciyar shi daga wata wato abin da ya shafi najasa yace fal ilmu jawharul latifun wato ilimi wani jauhari ne wani taska ce wani ma'adini ne wata gwal ce wanda yake kyakkyawa mala yace la yasluhu illa lil qalbin nazifu baya cancanta ya zamanto in ba a cikin zuciya wadda take tsarkakakka ba duk inda ka gani ilimi ya shiga to da ikon Allah zuciyar na a tsarkake take idan kuma ba a tsarkake ba take to gwargwadon yanda take tsarkake gwargwadon yanda wato abin da ya shafi ilimi wato zai shiga malam yace wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimaini wato tsarkaka zuciya tana koma zuwa ga wasu abubuwa tushe wato guda biyu malam yace ahaduhuma na farkon su yace taharatuhu min najasati shubuhat tsarkake zuciya daga dukkan wani datti na shubuha dukkan wani datti na shubuha ka tsarkake zuciyarka dukkan wata shubuha dan mafi yawa in ka duba mafi yawa wanda suka bace wanda suka kama wata bid'o'i suke yi shubuha ce take kai su mafi yawa shubuha ce to shubuha idan kaga wani abu ya shiga maka rudu ka koma wajen malamai faman ittaqa shubuhat faqad istabara bi dinihi wa irdihi annabi yace wa man waqa fi shubuhat waqa fil haram kinan dole ya zamanto idan shubuha ta zo maka ka koma wato wajen malamai sai su warware maka akan abin nan su warware maka wannan mas'ala na biyu wal akhar na karshe malam yace taharatuhu min najasati shahawat tsarkake zuciya kuma daga cikin abin da ya shahi najasa ta shahawaice shahawaice shahawa ta dukiya shahawa ta abin da ya shahi abin da Allah ya haramta cin haram dukkan wata najasa ta duki ta abin da ya shahi Allah ya haramta to ka tsarkake ka daga wannan saboda shi ilimi kamar yanda wake imamul wake yake kai kukan shi zuwa ga imamu shafi'i yake cewa shakautu imamu shafi'i yake kaiwa zuwa wake yake cewa shakautu ila waki'in سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤطى لعاسي يتي يا كي كو كان شي زوا ga imamu alwaki kan abin da ya shahimi su hifzi raunin wato hardashi imamu shafi'i wa yace wai ya kai kuka zu irin hardashi ta tayir kasa wanda ana hakaitawa idan zai yi hardahi ya rihe wani waje nan don kai ya je yana hardan nan nan ya shiga ya hardace yadda ka san fotokofi haka yake ko ya yi fotokofi ba cikin malamai akwai masu ƙarfin harda mun yi sha ba da misalin cikin wani daga cikin malamai yake zuwa wajen mai littayi shi kawai in ya ɗauki littayi haka ya hardace kawai haka duba kawai ya hardace da garshe mai littayin ya gane shi ce a yanzu yadda za a in ka zo ya an yi ciniki kawai kasi kasi ba ka zo ba na tara littattawai na hudu kasuwa ina so in saida kai ka zo ka rinka har da ce min littattawai yaushe zan saida kaga wannan idan aka samu irin su masu saida littattawai hwasa da su ko kuma su zo he an siye he kasi kasi kawai to ya kai kukan wato irin yanda har da shi ta samu matsala zuwa ga imamu wato wake ya ce fa arshadani ila tarkil ma'asi sai imamul waki yayi ni yayi mushi irshadi nuni akan mi ya bar yin zunubi saboda zunubi abu ne wanda yake daudada zuciya ko mun kaɗan yi shi kai lahi zuciyarka ake mafuwan baki in ka zafar in ka tuba ka koma ga Allah sai a goge baka goge baka goge baka ƙara lahi baki ka ƙara lahi baki baki baki sai ta koma baka in ta koma baka kuma ka masalil bal rana ala qulubihim can kuma Allah subhanahu wataala yake cewa summa qasat qulubuhum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashad qaswa zatta hidusi abin da ya shayi ke kashewa kai kwata kwata azumi ma yazo inda ake musulunta da yawa kai baka musulunta ba inda ake samu rahama ta san ko babu wasu abu kai a azumi Allah inda misali daya la Allah zaka tambayi zaka ce ma kanka ka taba ganin wani wanda gashi abu wanda yake na wa'azi ya faru ya kamata ya wa'aztu bai wa'aztu ba zuciya ce ba ta shiga shi karatu idan ya shigo ya tayi zuciya in zuciya ka alhamdulillah a tsarkake take sai ya shiga sai kaga imani ya karin maka amma in kuma najasa ta same ta to kuma sai ta Allah sai ta Allah kawai zaka iya samu ta tsarkaku amma duk wani a zo a yi ta kira a yi ta ba a sha ba zuwa da malamanmu da suna zuwa wa'azi ba jihunsu ba ake to kai wanda zai zo wanda ya zo wa'azi a ringa jeme shi ko kuma an zo za a yi karatu a wannan ko kuma ana sallah anan nan ana jagara ko aka ba ta kawo ba nawa aka yi a garin nan ko aka ba su kaba wai gashi kiran sallah fa ake su suna jagara to ka san zuciya ce nan kawai sai ta Allah kaga abun sai a hankali to ita zuciya dole ya zamanto wato ka ringa roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da kai saboda tana abu ce wadda take wato jujjuyawa mala yace wa idza kunta tastahi min nazri makhluqin bi mislika ila wasfi thawbika fastahi min nazri Allah ila qalbika wa fihi ihanun wa balaya wa dhunubun wa khataya mala yace idan hakkai kana jin kunya min nazri al-makhluq wato na daga wani abin halitta wani dan uwanka wanda kuke tare misali ka shigo masallacin nan a ringa kallon ka ka zo wato rigarka da majina ka zo rigarka da wani datti kaga kana jin kunya a ce ka shigo waje ko kuma zaka tafi jami'a rigarka da majina ana ya zaka shiga cikin ka'a ta karatu kaga wani ba wai shi ba shiga ba shi ba shiga kare to kake jin kunyar wannan malam yace fa ma baluka ka ringa jin kunya Allah subhanahu ta'ala ya ga zuciyarka da zunubi da datti da kaza da kaza a cikin zuciyarka kenan kaga dole ka tsarkake zuciyarka shine malam ya kawo wani hadisi yace fi fi sahih muslim an abi hurairah radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna Allah la yanzuru ila suwarikum kusan da cewa lalle Allah subhanahu ta'ala baya kallon wato abin da ya shafi kiranku baya kallon kiran Allah wala ila amwalikum haka Allah baya kallon dukiyarka a ce kai kai ne mai kudin garin nan a ba ruwan Allah da wannan a ce kai kahi kowa iya wutarwa kai safa kai ne ga kanan ce tremens waye da waye duka ba ruwan Allah da wannan bai gani Allah mine walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah kawai yana kallon zukatanku ne da abin da ya shafi ayyukanku wato shine Allah subhanahu wataala yake kallo kenan idan ka san Allah shi zuciya ka yake kallo kenan ka yi kokari ka gyara duk lokacin da Allah ya ga zuciya ka ya ganta a tsarkake a ganta da imani a ganta babu datti na zunubi a ganta babu wato abin da ya shahi wasu dauda da abin da ya shahi wato laihika malam yace man tahara qalbuhu qalbahu fihi fihi al-ilmu halla dukkan mutumin da ya tsarkake wato zuciyar shi to ilimi wato alhalla zai cancanta wato ya shiga abin da ya shahi wato wannan zuciya malam yace wa man lam yarfa minhu najasatuhu wa da'ahu al-ilmu wartahal wartahalla dukkan mutumin da ko bai tsarkake ba wato zuciyar shi bai hudda mata ba najasa to ilimi zai bar shi ya tashi ya tsaye shi ilimi zai tashi daga cikin zuciyarka dole ilimi sai ka tsarkake zuciyarka tukun ya shiga zan mu zo a gaba zan mu ga malam da ya kawo mana abin da ya shafi ikhlasi nan ma'aqid guda ne kamar fasali guda ne zan mu gani mun karanta su wancan wato abin da ya shafi wato satin irin ma'aqid in gaba ki da malam yace qala sahal bin abdullah sahal dan abdullah yake cewa haramun ala qalbi ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi shay'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla yace ai haramun ne a kan wata zuciya an yadda kulukun nur wato haske ya shiga zuciyar nan haske na imani haske na ilimi haske na dukkan abin da ya shahi wato addini haramun ne ya shiga cikin zuciyar mutumin da shay'un mimma yakrahu Allah fi kalbi akwai wani abu wanda Allah subhanahu wata'ala yake ki baya son shi a cikin zuciya me ya abinda Allah baya so shine duk laifuffuka da wani zunubi da wani kyashi da wani hasada da wani menene da wani menene dukkan irin wannan abubuwan in dai akwai zuciyarka to zuciyarka ba ta samu ba haske duk lokacin da zuciyarka ta samu haske kuma wato kana samun taufiki daga wajen Allah sai ka gani nan da nan wato ka samu taufiki abubuwa suna shiga babban abin da zai tabbatar da kai akan hasken zuciya shine ka yawaita addu'a kuma ka kama alqur'ani duk lokacin da kake karatun alqur'ani duk lokacin da ka sa alqur'ani gaba kake tilawa shi kake muraja'a kake harda to kana samun haske a cikin zuciyarka saboda Allah yana cewa ala zikrillahi tatma'innul qulub ita zuciya da ambatan Allah ne take samun nutsuwa kenan ta samu nutsuwa haske ya shigo ta kenan kaga duk abin da ka zo nema na ilimi to wannan abin zaka gani ya shigo ka zaka gani nan da nan kawai an an huce ka zo kowane irin fanni ne kake so ka samu kowane irin fanni ka samu kenan dole shi ilimi sai ka tsarkake zuciyarka sai ka tsarkake zuciyarka tukun ya zo ka samu wato ilimi akwai sauran lokaci koko tayi sai almaqidu thani mun ci nawa a disakawo kenan la'alla kenan sai dai zuwa gaba kenan in tashi a yi bayan sallah a ci gaba na'am to da fata abin da muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya bamu lada gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana gabaki daya Allah subhanahu wataala ya tsarkake zukatan mu gabaki daya Allah subhanahu wataala ya bamu ilimi mai amfani Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa ikhlasan wa tawfiqan ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين